لله ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الحديث كلام الله خير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته watan Ramadan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437 wanda ya zo sha uku ga watan shida 2016 nan a cikin suratul Fatiha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين
subhanahu wa ta'ala da muka yi bayani ya buɗe wannan sura da jinjina wa kansa da yaba wa kansa da yi ma kansa kirari da cancantarsa da keɓantarsa da dinka da dukkan jinsi na yabo wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba shi da iyaka ba shi da zamani ba shi da guri Allah ya cancanci wannan shine wato Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin talikai mai rahama mai jin kai mamallaki ranar sakamako, kai kaɗai muke bautawa, kai kaɗai muke neman taimako da agaji, ka taimake mu mu bauta ma. Da Allah ta'ala ce, ihdinas siratal mustaqima Allah muna roƙonka ka shiryar da mu tafarki madaidaici, ka shiryar da mu tafarki madaidaici. Wannan roƙo Shekul Islam yake cewa shine mafi girman abin da ɗan Adam zai roƙi Allah, ka roƙi Allah ya shiryar da kai tafarki madaidaici. Dalili, ba wanda ya mallaki shirya sai Allah, mai yahdillah fa huwal muhtad, wa mai yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi, shine cikakken shiryayye. wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai ƙaddara shirya a gare shi ba, babu mai iya shirya da ka shirya ta Allah ce, man yajin lafa huwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Shi sa Allah ce wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Saboda ka shirya ta Allah ce su ba. ake roƙonsa da shi ihdi ka shiryar da mu shiryar da mu shine as-sirat al-mustaqim subhanahu wata'ala akwai hidayatu irshadin wa ilmin hidayatu irshadin wa ilmin malamai da annabawa da malamai su shiryar da kai maka bayani hidayatu bayanin wa dilala wa irshadin wa ilmin ya kamata ka yi maka gaskiya karantar da kai gaskiya hidayatu tawfiqin wa ilmin hidayatu tawfiqin wa ilmin amalin hidayatu tawfiqin wa amalin a shiryar da kai yadda zaka yi aiki kuma a yi maka gamdakatar da yakin sai Allah malamai hidayatu bayanin wa dilala suna su maka bayani shiryar da kai gaya maka bayyana maka su ilmantar da kai su karantar da kai su wa'azantar da kai su tunasar da kai su nusantar da kai cewa ga dama sai Allah ya ga dama a gane in ba haka ba sai annabi ya ta bayani amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda so haka sai annabi ya ta bayani ba ba Allah a gane kiriya anan biyu hidayatu bayanin wa dilala wa irshadin wa ilmin ke yi da malamai karantarwa wa'azantarwa tunatarwa faɗakarwa jan hankali nusa hidayatu taufiqin wa amalin sannan ai maka gamdakatar ka tashi da wannan abin to sai Allah ya ga dama don haka ake roƙon Allah ya shiryar da mu ta farki madaidaici wannan shirya ta Allah kenan akwai hidaya wacce ake kiranta hidaya amma shamila mutlaq li jami'il khalqi Allah shi ya shiryar da kowace halitta yadda za ta rayu yadda za ta ci abinci yadda za ta haihu yadda za ta yi kiwo yadda za ta girma yadda za ta ba da nono yadda za ta yi kwai yadda za ta kyankyashe yadda za ta gudanar da rayuwarta ta kare kanta ta kiyaye kanta ta kuma yaɗa kanta ta tsare kanta duk waɗannan dabbobi da muke gani yadda su yadda za su rayu shine a ta kulla shay'in khalqahu thumma hada shi ya ba dukkan wata halitta yadda ta halit yadda Allah ya halicce ta da kuma yadda za ta gudanar da rayuwarta akan yadda ta din wannan hidaya ce amma kamila shamila mutlaqa li jami'il khalq hidaya ila aljannati aw hidaya ila nuna wa mutane hanyar aljanna da nuna mutane hanyar wuta wa ma kunna linahtadiya alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah fahaduhum ila siratil jahim su ma yan wuta sai an nuna musu hanyar wutar su ma yan aljanna sai an nuna musu hanyar aljanna wanda a lahira kenan da haka yanzu manya manyan shiryun nan guda biyu daya wacce annabawa suke ta wa'azi su ta karantarwa sakarwa su ta kusantarwa su ta jan hankali tambihi don mutane su gane shirya Allah ya yadda ya amince sannan zai sa ka gane kai aiki duk wanda ya ji wa'azin ai da duniya gaba ɗaya ta gyaru wani sai a yi wa'azin a gaya maka gaskiya a faɗi abin ya sani daidai ne ya ƙi haushe yake cewa in kunne ya ji jiki ya tsira masu suka ce a'a kunne ya ji ya yi aiki tsira amma mujarradin kunne ya sa jiki ya tsira ba da kunne ya ji jiki ya tsira kowa wuce amma mutane da yawa sun ji wa'azi sun ji faɗakarwa tunatarwa an gaya musu abin da ya kamata su yi wanda ba sa yi an gaya musu abin da ya kamata su bari kuma suna yi amma ba su yi wanda aka ce su yi ba ba su bar wanda aka ce su bari ba kenan mujarradin ji ba zai sa ka tsira ba sai ka haɗa da aiki da abin da ka ji don haka ne aka roƙi Allah ko muka roƙi Allah a wannan sura ko a wannan sura da muke karanta ta kalla sau goma sha bakwai a raka'a goma sha bakwai ke kullum in ka buga goma sha bakwai sau ɗari uku da sittin za ka samu dubu shida da ɗari da ashirin aƙalla a shekara muna roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici yana akwai tafarkin da ba madaidaici ba sannan kuma shirya a hannun Allah take shi kadai ba mai shiryawa sai Allah bisa Allah ta inna huda inna hudallahi da ka ce shirya Allah ita kaɗai ce shirya in ba Allah ne ya shiryar da kai ba iya shiryar da kai Allah adinihi man yasha'u wanda shari'a Allah ce shiryar da wanda ya ga daga cikinsa wa Allahu allazina hatadau a shiryar da da suke neman shiriya din allazina hatadau wanda suka shiryu zadahum huda wa atahum taqawahum Allahu allazina hatadau huda shiryu Allah yana ƙara musu din mai muhtad آتيناهم من لدنا أجرا وهديناهم صراطا مستقيما من شريت دسو تا to ihdinas sirat Allah ka shirye da mu sirat tafarki mustaqim madaidaici mun ce tafarki ba zai zama madaidaici ba sai ya zamo na farko a fili yake karara na biyu ya zama shine hanyar uku ya zama babu karkata na hudu ya zama an gane shi an gane shi shine sannan kuma na biyar ya zama cewa ba shi da tsawo ba shi da wahalar wato bi babu kwana ba tudu ba kwari ba gada ba kaza haka tafarkin Allah yake ci- miƙaƙe wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu la tattabi'u subula fatafarraqa bikum shi yasa a wata ayan sai ka ji Allah ya ce wa annabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim a wata ayan sai ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wani gurin yake cewa laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan ya nuna kenan cewa wato shiriya iri biyu ce shiriyar da Allah ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallama innaka latahdi ila siratin mustaqim shine hidayatu dilalatin wa bayanin wa irshadin wa ilmin wato ya nuna maka ya faɗakar da kai ya tunatar da kai ya wa'azantar da kai ya karantar da kai wannan aikin annabawa ne su yi bayani fa bihudahu muqtadi ai koyi da shiryarsu to sanar da mutum ya gane ya gane sannan ya aiki yadda zai tsira wannan gamdakatar ne da muwafaka da dacewa daga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa anan yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa hadha wa- wa hadha siratu rabbika mustaqima wa hadha siratu rabbika mustaqima wani gurin Allah ya dangana siratin zuwa gare shi saboda shi ya shar'anta shi zalikumullahu rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim Allah shine mahallicinku ku kadaita shi da bauta wannan shine tafarki madidashi wa an'buduni hadha siratun mustaqim ku bauta mun wannan shine tafarki madidaci wa hadainahu as-siratal mustaqim siratal lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur ala ila Allah tasir man yasha illa man yasha illahu yahdihi ila yahdihi ila sirat wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya ga dama sai ya sa shi akan tafarki madaidaici to wannan ma'anar tafarki madaidaici ihdinas siratal mustaqim sai aka fassara shi siratal lazina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka lullube su da ni'ima ce wanda Allah ya masa ni'ima, ni'imar musulunci, ni'imar imani, ni'imar imani da Allah, ni'imar tauhidi, ni'imar sunna, ni'imar tsayawa akan tafarki madaidaici, su ne wanda Allah ya fassara mana a cikin suratun Nisa, wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ula'ika rafiqa shine an'amta alaihim wanda Allah ya lulube su da ni'ima su da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai to mun roki Allah ihdina Allah ka shiryar da mu as-siratal mustaqim tafarki madaidaici da ce muke yi ta malamai cewa ihdi fi'la amrin lid-du'a ba a cewa fi'la amrin sai a ce fi'lu du'a فعل دعاء مجزوم علامة جزمه حذف آخره والمحذوف يا دلالة الكسرة عليه نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به الأول الصراط مفعول به الثاني mansubun bi nazar khafid Yahuda ba ta nasabta guda biyu tana cikin fa'ilai guda goma sha shida a larabci waɗanda suke nas- suke da maf'uli guda biyu maf'uli na farko ta nasabce shi da kanta maf'uli na biyu kuma ta nasabce shi bi harfi jarrin to harfi jarrin da yake zuwa a gaban ila ko dai lamun inna hazal qur'ana yahdi lillati yahdi lillati hiya aqwam ko wa anna haza sirati mustaqim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim takan zo billah ko kuma da ila to da aka shi za aka ci anan maf'uli na biyun mansubun ne bi nazil khafid an cire harfin jarrin din ne don haka fanta saba li hazfi harfi jarrin sai zamo wato shine mausuf al mustaqim sifatuhu asalin mustaqim daga kama ne sai aka masa ziyadata alif wasinin wata sai koma istaqama in za a yi fi'ili mudari sai a ce yastaqimu in za a ismu fa'il sai a ce mustaqimu asalin mustaqimu mus- mustaqimu mustafi'ilu mustafi'ilu mustaqawimu daka wannan fatha din kasra akan wawin take mustaqawimu mustaqawimu mustafi'ilu mustafi'ilu mustaƙawimu sai aka samu ya'un aka samu kuma ko aka samu wawun aka samu kuma kasra wacce take a kansa mustaqwi mustaqwi mu mustaqwimu to sai aka ga cewa kasra ta yi nauyi akan wawun sai aka mai da ita kan kafin sai koma mustaqiu qiumu to sai aka ga cewa ai wawun bata dace da kasara ba me yafi dacewa da kasara ya'un sai aka yi kalbin wannan wawin sai ta koma ya'un sai koma mustaqimu amma asalinsa ke da kama umu asalin wannan yaɗin waune amma tun da kasara ta biyo bayanta sai aka juya ta ta koma ya limu nasabatil kasara sai aka yi kalbinta shine ma'anar mustaqimu daga kama ne ka tsaya akan abu daidai wa daida baka karkace yamma ba baka karkace hagu ba baka karkace gaba ba baka karkace baya ba ka tsaya cak shine ma'anan ka tsaya sak ka tsaya daidai wa daida shine mustaqim ka tsaya sak akan tafarkin Allah ka tsaya sak akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya cakuɗa kada ya gauraya kada ya ju- cuɗanya da wani abu shine ma'anan ihdinas siratal mustaqim wa ta'idin su taqdiruhu anta ya Allah muna roƙonka muna kamun kafa muna fadanci muna roƙo muna tawassali ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka lullube su da ni'ima idan annabawa ne sai a ce ni'imar annabta Allah ya basu domin annabi babban ni'imarsa shine Allah ya shi annabi yasa aka fassara as-siratul mustaqim da fassarori guda hudu fassara ta farko wasu ce as-siratul mustaqim yana nufin al-islam musulunci domin a cikin musulunci akwai duk abin da ake bukata shi yasa da Allah ya lissafo dokokinsa guda goma قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تأكلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأجلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون سيتي وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون saboda dokokin Allah su ake kira siratun mustaqim zaka al-islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu wal khulus min ash-shirki wa ahlihi ka mika wuya kayi suranda duk labarin da Allah ya bayar ka yadda wannan labarin gaskiya ne duk hukuncin da Allah ya zartar ka yadda wannan hukuncin adalci ne ko kai ya shafa ko wani ka ya shafa Allah baya hukunci da zalunci kamar kama baya ba da labari da ƙanzan kurege duk labarin Allah gaskiya ne duk hukuncin Allah adalci ne wannan shine imani in ka yadda da waɗannan biyun duk wani labari da ya zo daga Allah sawa'un ya wuce ko ana ciki ko zai zo yadda wannan labarin gaskiya ne tsabarta ɗari bisa ɗari sannan duk wani hukunci da Allah ya yi hukuncin adalci ne falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima da ko suka fassara as-siratal mustaqim da cewa shine musulunci wasu suka fassara as-siratal mustaqim da cewa shine tafarkin ahlus sunna wal jamaa wato wanda suka tsaya akan kitabu da sunna alaman hajji salafu salih wanda ba su da wata kungiya da suke nasabtuwa zuwa ga wani mutum sai dai kitabu da sunna kitab littafin Allah sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka wannan su ne wato tushen addini addini ana ciro shi ne daga littafin Allah ana ciro shi ne daga ingatattun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qaulan wa fi'lan wa taqriran akan wannan suka tsaya da haka suna fahimta addini ta waɗannan hanyoyi guda bakwai ma sabata an nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqi aw wasfin khulqi aw sira qabla al-ba'sati wa ba'da al-ba'sati waɗannan abubuwa guda bakwai waɗanda rayuwar annabi ta tafi a kai gaba ɗayan abubuwan da ake nema game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin waɗannan abubuwan guda bakwai أقوال النبي أفعال النبي تقريرات النبي أوصاف النبي خلقي أوصاف النبي خلقي السيرة قبل البعثة قبل البعثة والسيرة بعد البعثة قبل البعثة بعد البعثة قبل البعثة بعد البعثة waɗannan abubuwa guda bakwai da abin da ake so a ciro a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi sanadin muttasilin sahihun anan ake ɗaukowa da haka suka ce shi ma'anar cewa as-siratul mustaqim suka ce as-siratul mustaqim shine hanyar ibada duk abin da zai ja ka ka bauta wa Allah shi kadai ka nan ka nisanci shirka to shine yake madaidaici duk ya ce zalikumullahu uhu haza siratun mustaqim abuduhu kadaita Allah da bauta ce haza siratun mustaqim kadaita Allah da bauta shine farki madaidaici ashe tauhidi wannan aya tana nufin a tsaya kan tauhidi da sunna shine abin da ake cin addini a ciki da abin da za ka kudire a zuciyarka ko ka aikata da gabanka ko ka faɗa da bakinka dole a nema masa asali din zama a kuma nema masa dalil da hujja min alkitabi was sunna ya manhaji wa fahmi salafus salih da fahimta na nagartattun mutanen da suka gabace mu waɗanda shahidu tanzila a gabansu ƙur'ani ya sauka kun ahalin luga allati na zala bihal ƙur'an su ne masu yaran da ƙur'ani ya sauka a kai shahidu tanzila wa arafu ahwalahu sun san a gabansu wahayi ya sauka kuma sun san yanayin da wahayi ya sauka sannan arafu man nazala fihim alqur'anu min al-arabi wal yahud sun san waɗanda ƙur'anin ya sauka a kansu na larabawa da yahudawa suke kewaye da su sannan kuma ga husn itiqadihim suna da kyakkyawar aqida husn maqasadihim suna da kyakkyawar mafa dama abin da ke jawo mutum ya bata abu uku ne latul ilmi latul fahmi ul qasadi ilmi baka da ilimi isasshe ilimin ka dan kankani ne sai kai amfani da shi ka fadada abin da kake faɗa da ilimin ka da haka sai ka shiga cikin abin da ya fi ƙarfinka. Illatul fahami, kana da ilimin yawa, fahimta ka kankan, fahimta ka bata kai abin da kake da ba. Ku'ul ƙasari, kana da manufa mara kyau, mutum yana da manufa mara kyau, ja gane ake ba. Da haka sai kenan, tauhidi shine as-siratul mustaqim, at-tauhid sunna. Ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shirya shine ma'anan as-sirat al-mustaqim sirat allazina an'amta alaihim fassara shi wannan badal mutabik kenan sirat allazina an'amta alaihim farkin waɗanda su ni'ima da Allah take shine muka ce annabta minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin annabiyina annabawan Allah samu babban ni'ima annabi zo lil kul lil nabi ce darajar da Allah yake bawa dan adam annabawa da waya 124 ne zanni 300 aka zo kuma lil sai aka ce guda biyu ne kawai a cikin su da annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallama in takhazani khalilan fattakhadha Ibrahim khalila ima Allah ya rike ni babban masoyinsa kamar yadda ya maida annabi Ibrahim babban masoyinsa manya-manyan masoyan Allah su biyu ne annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya wuce annabi kuma wannan daraja ita ce an yaba a saka rabbuka man mahmuda wanda wannan matsayi babu mai shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa yace wanda ya ji kiran sallah yace Allahumma rabba hazihi da'awati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasila wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atahu yace halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah ko wajaban lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ya tabbata duk wanda ya ji kiran sa ya karanta wannan addu'a ranar alkiyama saboda ya kai manzon Allah wannan matsayi al-maqamul mahmud asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda to da haka wannan shine karshen daraja da Allah subhanahu wataala yayi wa dan adam da haka kenan sai annabta as-siddiq kan bada misali kar siddiq wanda Allah ya azurta shi da wankakkiyar zuciya, tsaftatacciyar zuciya, gyararriyar zuciya, zuciya mai cike da alheri, zuciya mai cike da tausayi, mai cike da rahama, mai cike da jin kai, mai cike da san al'umma su gyaru su shiryu. Sai na Abubakar Allah ya masa wannan ni'ima. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da award, yana ba da merit, yake cewa arhamu ummati bi ummati Abubakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو أبيدة بن جراح wannan nadi ne da bayar da mukamai manya-manya daga manzon Allah sallallahu sallama fi tausayin al'umma al'umma ta sayyid abubakar yarham la yarham rahimu yarhamu umar rahman khayrun nas man yanfa'un nas saboda shi yafi kowa ta da tausayi ta izace da shi ake in taimako ne da shi ake bawa da ya gamu da kai ba zai maka rowar sallama ba ba zai maka rowar ya mika hannu ku gaisa ba ba zai maka morowar ya maka fara'a ba ba zai rowar ya baka abinci ko ya baka abin sha ba an tambayi manzo Allah ayyul islamu khair yace ta'ima ta'ama wa qara'u salama al arabta wa man ta'rif wana musulunci yafi ya ciyar da mai jin yunwa abinci kuma ka yi wa mutum sallama ko ka san shi ko baka san shi ba in dai musulmi ne assalamu alaikum wallazi nafsu muhammadun biyadihi la tadkhulu aljanna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum afshu salama assalamu alaikum assalamu alaikum haka sai na abubakar ya samu wannan tuta ya samu wannan girma ya samu wannan matsayi ya samu cewa an ba shi satifiket ɗin gidan aljanna an ba shi lasisi na shiga aljanna tun yana da rai sadaka arhamu ummati bi ummati abubakar sannan ya ce wa shuhada shuhada ana an fassara biyu an fassara da mutanen da suka yi shahada a tafarkin Allah ko shahada ya mutu ya yi shahada wani shi musulmi ya yi shahada kone shi ya yi shahada haihu wajen haihuwa ta mutu wato tana yunkurin haihuwa naƙuda ta sa ta mutu ita ma ta yi shahada da aka ce shi a tafarkin Allah shi ma ya yi shahada yana cikin alamomin cika da imani da aka kawo wajen guda ashirin ɗaya daga ciki akwai wato mutuwa a wannan hali kuma an shahada malamai saboda su ne shaida akan cewa abin da ake yi daidai ne ko ba daidai ba ne shi yasa idan abu ya rikice Allah ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna a wannan aya Allah ya kasa mutanen duniya kashi biyu ismun ya'lamuna ismun la ya'lamun wanda suka sani da wanda basu sani ba sai Allah ya dora wa kowa wani wajibi sai yayi ya sani aka wajabta masa ya sanar wanda bai sani ba aka wajabta masa yayi tambaya alu ahla zikri kuntum la ta'lamun bai sani ba mun sai me yayi tambaya wanda ya sani wajibinsa me ya sanar man sa'ila al ilmin fakatama jima yawm al qiyama bil jamin nar wanda duk aka sane aka tambaye shi abin da ya shina na gaskiya ya ki ya faɗa ya rowa ilimi za a yi masa linzamin wuta ranar alkiyama wanda kuwa bai sani ba fa inna ma shifa'ul ayyi su'al wato maganin jahilci tambaya in ka tambaya to ka tsira kai kuma kana karantarwa ka tsira saboda haka Allah ya jabta wa kowa to sai ya ce wasalihin da dukkan nagartattun bayi ba za su zama nagartacce ba sai ka samu abubuwa guda hudu aqida islamiyya sahiha mutum ya zama kan aqida mai kyau ta musulunci wacce ta hada rukunan musulunci rukunan imani guda guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi kutubihi wa rusulihi wa akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi rassa wannan al'ibadat al'islamiyya ka yi ibada da hujja da dalili duk abin da kake a musulunci kana da hujja min kitabin ausin na ta'au ijma'in au qiyas au qiyasin jali kana da hujja daga littafin Allah kai tsaye ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga ijma'in malamai ko daga qiyasi wanda yake bayyananne a fili wanda bai saba kitabu da sunna da ijma'i ba to sannan kuma na uku al-mu'amalatul islamiyya sai ka gino akan mu'amala ta musulunci mai kyau da abin da za ka yi mu'amala tsakaninka da mahaifanka ka ba su haƙƙinsu na mahaifa mu'amala tsakaninka da matarka ka ba ta haƙƙinta na matsayinta na matarka ka ba ta haƙoƙin aure shi yasa nan gaba muke tunanin sai mun buɗe makaranta wacce za mu dinga karantar da ma'aurata yadda ake aure idan baka zo ka yi difloma ko ka yi wato certificate ba za mu hana a baka aure don baka san yadda baka san yadda ake rike matar ba ita ma sai ta zo ta yi diploma ko ta yi NCE ko ta yi digiri ko ta yi certificate akan haƙƙin miji da haƙƙin gida da haƙƙin aure kuma za mu gayyato mata ƙwararru wanda za su koya musu tsafta da kwalliya da girki da abinci har da ɗaurin ɗan kwali har da yadda ake kallo da yadda ake tsafta ku kuma samari mu gaya muku yadda ake zaman aure ba fushi ba fada ba duka ba zagi ba saki ba mari ba cin mutunci ba wulakanci ba tozartawa ba wulakantawa ba ba gudu a bammace ba hana ta abinci ba hana ta sutura ba hana ta magani don ka rike ta tun daga farkonta har ƙarshen rayuwarta domin so ake ka auri mace matakai uku Allah ya faɗa akwai sakanu akwai mawaddatu akwai rahama kafin ai aure ake sakanu ka samu nutsuwa tsakaninka da ita tukunna ku fahimci juna in aka yi aure kuma sai a gina shi akan mawaddatu amma in aka kwana biyu aka tsufa daga shekara ishirin zuwa sama jikinta ya fara sanyi fuskata ta fara tamoji tamoji to a lokacin fa sai rahama kuma rahama ce za ta yi aiki idan mutum ba mai tausayi ba ne ba mai rahama ba ne ba mai jinƙai ba ne ba mai alheri ba ne sai ka ga mace ta tsufa yana wulaƙanta ta kuma a lokacin da ta tsufa take buƙatar kulawarka take buƙatar soyayyarka take buƙatar tausayinka take buƙatar kai mata abin da ya kamata don haka ba amana bane mutum ya rike mace tun tana yarinya bata san kowa a duniya ba sai shi sai ya gama wato abin nan ya gama tsotse ta ya tsufar da ita ya ga ta yi tamoji tamoji ya san in ba ya sake ta ba wanda zai je kofar gidansa ya sallama da ita ya ce yana so sai kuma ya wurgar da ita ya ɗauko wata to wannan ba daidai ba ne za a taka ma wannan birki don ba ta san kowa a duniya ba sai kai lokacin da ka zo neman auren wataƙila ku bakwai ne ka ka da shida ka ɗauke kuma in sai da ka ga ba mai buƙatar ta sai kuma ka wurgar to wannan abin suna ƙoƙarin sa shi cikin tsarin ilimi da karantarwa domin a taka masa birki to da haka yana daga cikin wato siffar salihi ya zama cewa baya cutar da wani iyayensa ne, ‘ya'yansa ne, matansa ne, abokansa ne, maƙotansa ne, hatta waɗanda ba musulmi ba, mu yi kyakkyawan zama da su nuna musu musulunci a aikace, har su sha'awar addini, mu yi musu gaskiya mu yi musu amana mu cika alkawari mu yi kyakkyawan zama da su har su yi sha'awar mu su yi sha'awar addinin mu amma in ka je ka cuci wanda ba musulmi ba ka zalunce shi ka saba ma alkawari ka ka ci amanarsa yana jin yunwa baka bashi abinci ba yana jin kishirwa baka bashi ruwa ba yana wato makotaka da kai baka taimaka masa ba kaga baka yi tallan addinin musulunci gare shi ba saboda haka haka ake so da zama sannan al-akhlaqul islamiyya ɗabi'o'inka da halayenka su zama irin na musulunci to wannan shine salaha fil aqida wal ibada wal mu'amala wal akhlaq wannan sune an'amta alaihim wanda Allah ya musu ni'ima Allah ya sa da mu a ciki ghairil maghdubi alaihim tafarkin waɗanda aka yi fushi a kansu ba suwaye kansu ma fushi da su ghairil maghdubi alaihim ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba ko tafarkin waɗanda aka yi fushi da su ba domin maghdub maf'ul ne ba faɗi sunan wanda ya fushi da su ɗin ba kuma mun san Allah ne ya fushi da su malakahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum alqiradata wal khanazira wa abada tagut wa sharrun makanan wa adallu sawa'is sabil da haka yahudu ake nufi da wannan kamar da annabi ya fassara ta at-tafsir nabawi lil qur'an annabi ya fassara المغضوب عليهم متفق عليه بين المفسرين المغضوب عليهم أنا نفن يهود ولا الضالين باكما فتتوبا فتتو سوني نصارى kenan wannan aya ta gaya mana tafarki uku ne siratal lazina an'amta alaihim siratal maghdubi alaihim siratal dallin sirat uku ne a duniya hanya uku ce ba ta hudu ko dai hanyar lazina an'amta alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كو صراط المغضوب عليهم سوني يهود كو صراط الضالين سوني نصارى ذاك دو wani tsari na aqida duk wani tsari ibada duk wani tsari na mu'amala duk wani tsari na zamantakewa baya fita daga nan duk tsarin rayuwar ɗaya ko dai ka yi na Allah da manzansa ko kai na Yahudu ko kai na Nasara na uku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi duk wani ɗa ana haihuwarsa ne musulmi akan musulunci ake haihuwa kowa to me yake faruwa fa abawahu yuhawwidanihi iyayensa su suke mai da shi ba Yahudi, au yunassiranihi ko su mai da shi ba Nasare, au yumajjisanihi ko su mai da shi ba maguje. Ba Yahude shi ne wanda ya yi karatu ba aiki, wato wanda ya take sani, ba Yahude da duk wanda ya take sani to yana kan tafarkin Yahudu. duk ilimin da Allah ya baka in ka take baka aiki da shi to ka bi tafarkin yahudu daka duk wanda Allah ya musu arzikin ilimi ilimin nan na addini ne ko ilimin nan na zamani ne wanda za a taimaki al'umma da addini da shi sai ka karkatar da ilimin kake cutan mutane da shi domin babu wani ilimi babu wani sabda sunansa cuta ko akwai wata jami'a da ake koyar da wani wani faculty na cuta kaga babu shi duk ilimi ake koyarwa amma wani sai kaga ya karanta kaza ya karanta kaza mutunci ashe ba daga ilimin bane kin aiki da ilimin ne wani ya karanta harkar noma wani harkar siyasa wani harkar jarida wani harkar lafiya wani harkar abin chemistry wani physics wani biology wani kaza in kaga yayi cuta ba a cikin ilimin bane shi ya juya ilimin ya zama fatsa ya zama tarkon cuta don haka sai an masa azaba sakamakon an masa ni'ima ta ilimi amma ya yi amfani da ilimin ya yi cuta to ina ga wanda ya san ƙur'ani da sunna ya take da haka malamai ma ba akwai 'yan wuta malami ma yana shiga wuta in ya take ilimin bai aiki da shi ba shi ma sai a saka shi a wuta a zazzage karatun a saka shi a wuta akwai wutar da aka tanada wa malaman da suka ƙi aiki da ilimin da Allah ya ba su inda ake musu azaba 'yan wuta ma sha'awa suke su ga azabar kowa fa ana masa azaba a wuta yana ji da kansa yana ta kansa amma aka ɗaure malami aka fasa cikinsa aka kamo hanjinsa aka mai da shi sarƙa aka yi mata turke a tsakiyar wuta aka ɗaure shi da hanjin yana zagayawa kamar yadda jaki yake zagaya injin wato abin nan da ake yin mazar ƙwaila da shi to ƴan wutan ma sai suna kallon irin azabar da ake wannan malami ce gafata malam ba kuke mana wa'azi kaza da kyau ba kaza ba kyau ce kwarai muna muku wa'azi kaza da kyau amma mu ba ma yi muna muku wa'azi kaza babu kyau amma kuma muna yi to shine yan wuta za su tambayi malamin da ya shiga wuta da ka kai ma malam da Allah ya baka ilimi in baka yi aiki da shi ba to ka bi tafarkin yahudu dalil batattu kuma su ne waɗanda suke ibada da jahilci mutum ya yi ta bauta amma ba ilimi gashi da sanya bauta wa Allah amma ba haka aka ce a yi ba ganin damarsa ne son zuciyarsa ne ko na wani ka kawai soki burutsu sai a mai da shi addini kawai sai a ɗauki al'ada a mai da addini sai a ɗauki wato abubuwan da suke camfi da al'adu a mai da su addini a dinga bauta wa Allah da wannan shirman da shirbicin da shirilitar wannan ka tafarki ne na nasara dan nasara komai su mai da shi addini kada ya zama addini rai ya zama addini kifa ya zama addini kawai ya zama addini komai ya zo sabo sai a shigar da shi addini wani cista ake wa sababbin abubuwa shigar da su cikin addini ga wannan ba addinin Allah bane ta ne da jahilci da aka sayi jina Ali Allah ya yarda yake cewa mutum biyu su ne fitina a cikin addini jahilin da ke bauta ba ilimi da malamin da yake da ilimi yake bauta a Allah mai sanin da ya take sani da mai ibadar da ba sani wannan biyun barna ne a cikin addini domin kai da ka sani baka yi aiki ba kai kuma kana ta aiki baka san yadda za a yi aikin ba kaga dama a ce kai ka sani kai aiki kai kuma kai aiki kafin bayan ka sani don ba a aiki kafin a sani dole sai an san abu ake aikatawa ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه baya halatta mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukuncinsa su kuma maguzawa dama su ba karatu ba aiki shi yasa ba ma kawo su a nan ba saboda su ba karatun ba aiki abin da ya fi wato matsala shine ka yi karatu ka ƙi aiki ko ka dinga aiki ba tare da karatu ba wanda za ka ga yanzu babban matsalar mu musulmi shine bin tafarkin Yahudu da Nasara. A cikin addininmu abubuwa da yawa na Yahudu da Nasara sun shiga, a cikin ibadarmu abubuwa da yawa na Yahudu da Nasara sun shiga, a cikin mu'amalanmu da yawa Yahudanci da Nasaranci ya shiga, a cikin akhlaq da halayyarmu da yawa Yahudanci da Nasara ya shiga. Me yasa Allah yake cewa mu roƙe shi ya raba mu da tafarkin Yahudu? Yahudu su suka farewa Allah rashin kunya. sai sun faɗa Allah ya bamu misalai da yawa amma ka ɗauki misali guda goma cin alkur'ani ya ishe ka misali tsakaninsu da annabi Musa lokacin da aka umarce su cewa ko aka dinga saukan musu da dafaffen tsuntsaye da kaɓaki daga sama me suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid kai mun gaji da cin abinci kala ɗaya fada'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul min baqal waƙisa wa kuka wa asiha wa basaliha na biyu da annabi Musa aka ce ya zaɓo mutum saba'in daga cikinsu zaɓen annabi fa annabi ya zaɓo mutum saba'in daga cikinsu da ya zaɓo saba'in ɗin waktara Musa min ƙaumin saba'in na rajula limi ƙatina annabi ne fa ya zaɓe su wai ma masu hankalin fa kenan sai da aka zaɓa aka tace kuma annabi ne ya yi zaɓen ba wai zaben demokuraɗiyya ne ko zaben ƙittin ƙice ko sakko wace ce ba a'a zaben annabi Musa ne amma da aka zo suka ji maganar Allah sai suka ce ya Musa hatta nara Allah jaharata ha lan numina laka hatta nara Allah jaharata mu kawai magana Allah bata ishe mu ba sai mun ga Allah kuru-kuru wai fa masu hankalin kenan zaɓo su aka yi masu ka ce wai sai sun ga Allah kuru-kuru fa aka zarkum sa'iqatu wa antum tanzurun Allah ya ce kawai sai ne musu tsawa duk saba'in din suka mutu to anan Musa ya ga sai da ya zabe dan gidan wancan da dan gidan wancan kuma a ce sun mutu ya koma ya ce wa mutane me sai roki Allah ya ce Allah ka raya su kai koma a ce ina suke a ji a rigima shine summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ya ce sai na ce duk ku tashi ku saba'in ɗin da kuka mutu ku dawo da ranku domin ku koma gida ka duba wannan abin da suka yi sannan da annabi Musa ya haye dufana da su sai suka ga ana bauta wa ɗan maraƙi suka ce ya Musa ji Allah na ilahan kama lahum aliha annabi Musa ka sa mana abin bauta yadda muka ga waɗannan suna da abin bauta kun ji uku suka wasu suka ce lan da khula lan da khula lan yad menene lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasara wai aljannan ma sun riga sun yanke hukuncin mai shiga yahudu suka ce su kaɗai za su shiga nasara suka ce su kaɗai za su shiga ko tasu ce allahu alamu suka zo suka ce na biyar lanta masanan naru illa ayyamin ma'aduda mun yadda mun wa allah laifi zai samu a wuta amma yan kwanaki za mu fito haji ma wai wutan ma za su shiga amma za su fito da yake tasu ce sannan na shida suka zo suka ce abin da suka ce a nan Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ku tafi kai da Allah ku yaki mu muna nan ba za mu yakin ba suka suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah talaka ne mu ne masu arziki suka suka ce yadullahi maghlula Allah ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu suka suka ce nahanu abna'ullah wa ahibba'uhu suka ce su ne ƴaƴan Allah kuma su ne masoyan Allah duk waɗannan laifuffuka da suka dinga yi waɗanda muka bada misalin goma daga ciki wa yaqtuluna nabiyina suka dinga kashe annabawa wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas sun kashe annabawa sun kashe manyan malamai da manyan masana to shi yasa ba a so ka bi tafarkin su don barna ce gaba ɗaya a ciki duk lalacewa daga tafarkin Yahudi yake. Shi sa shekaran jiya da muka yi lacca a kan ya za a yi matasanmu su daina taɓarɓarewa suna lalacewa. Na ce, ai, asalin lalacewa abu biyar ne, duk wanda ya ga a rayuwarsa ya samu biyar ɗinnan to ya lalace. Abu na farko in ba ka sallah. Ga alamar lalacewar matashi ba a ganinsa a masallaci ana kamsu salawati da shi. duk wanda baya zuwa sallah to lalacewa ta zama lazimi a kansa shi yasa annabi yace a fara sallah tun shekara bakwai da yin ta har shekara goma in an ga mutum baya sallah ai masa fada a matsa masa sai yayi sallah mahimmancin sallah wajen gyara tarbiyyar mutum aqimus salata liduluki shamsi ila وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر to da alaman matashi ya fara lalacewa sai ga yana gudun masallaci. biyu rashin zuwa makaranta. Da mutum kaga ya daina zuwa majalisi da ake koyar da Qur'ani ko hadisi ko fiqh ko kaza to alama ce ta lalacewa. Rashin zuwa makaranta. Sannan na uku rashin sana'a. In kaga mutum baya zuwa sana'a to lalle akwai matsala. Domin in baka da sana'a baka da source ɗin da zaka dinga samun kuɗi. ka sata da fashi da kwace da sauransu sai su shigo a bakacin rashin sana'a sannan na hudu saba wa iyaye duk mutumin da iyayensa suke tir da shi tun yana karami to ya gama lalacewa amma in dai babanka baka sa ta kuka babanka baka sa shi kuka baka sa su bakin ciki kullum babanka yana ma addu'a kullum babanka tana ma addu'a to ba za ka tabe ba kuma ku duba duk lalatattun yara abinda suke fara shine su saba wa iyayensu don haka tsinuwar uba da tsinuwar uwa da fushin uba da fushin uwa da tir da Allah wadai na uwa da uba su suke fara bin mutum sai ya lalace da haka sannan kuma kaga baya son shiga cikin mutanen kirki baya zama cikin mutanen kirki idan waɗannan biyar suka faru akan matashi to ya gama lalacewa sai biyar su maye gurbi biyar inda za su maye gurbi na farko shine shaye-shaye sai a fara da sigari daga sigari sai a tsallaka wiwi sai taramol sai wane ne ɗayan kodin sai me sai kaza sai kaza sai a tafi manya-manyan sai kenan har a kai mutum yana shan koken to kaga kwakwalwa ta lalace wanda kwakwalwarsa ta lalace ya daina lissafi ba frequency din ya kauce da haka zai iya kashe wani zai iya kashe kansa zai iya kashe babansa zai iya kashe babarsa yanzu wanda aka samu ya kashe babansa da babarsa da ƴan uwansa da aka bincika daga shaye-shaye ne wanda isaru babarsa wanda ya make babarsa da kokara da aka bincika shaye-shaye ne da aka daga nan jagaliya take shigowa daga nan 'yan kalara suke shigowa daga nan 'yan wato daba 'yan sara suka 'yan tiramol 'yan kodin 'yan banalin 'yan kashin kadangare 'yan ɗoyin masai daga nan 'yan sholisho suke shigowa to kaga daga, daga waɗannan abubuwan suke taɓewa daga nan sai a fara kashe-kashe da sare-sare sai kalle-kalle sai sauran abubuwa sai kaga ko matashi an yi asararsa wanda yake fara asara shine shi kan kansa ya yi asara kansa iyayensa da suka haife shi sun yi asara al'umma sun yi asara gwamnati ta yi asara addini ya yi asara sai kaga ana neman kai da shi akwai wata uwa da ta waya ta ce dan Allah a zo a ɗauke ɗanta ba ta san sa ba ta ƙaunarsa ba ta son ganin sa tur da shi Allah tsine mata ta tsine mata ta zage shi ta komai ta nemi mutane su zo su ɗauke mata shi saboda yana barazana in ya shawo ƙwaya babarsa yake fara yi wa barazana zai kashe ta to kaga taɓewa da asara ta zo saboda rashin kula da rashin tarbiyya kuma duk ta faru ne daga watsi da addini da an yi watsi da addini sai mummunar ɗabi'a ta maye gurbi to shine sai ga mutum ya lalace shi kuma tafarkin nasara yakan fara ne daga wato san addini ba ilimi kana san addinin amma baka zuwa ana koya ma da ka da abin da ka tsinta akan hanya ko ka kwasa akan hanya ko kaga ana yi sai ka ɗauka a matsayin addini wani sai ya mayar da zagin sahabbai shine addini wani ya zo ya ce wani malami ne Allah ya ce shine addini wani ya ce Qur'ani kadai za a aiki da shi banda hadisai shine addini wani ya ce kashe mutane da tada dumamamai shine addini kaga daga nan an kauce tafarkin daidai so da haka sai matsaloli su zo sai kaga kwakwalwar mutum tana suranta abin da ba shine daidai ba kuma yana mai da shi daidai a matsayin addini to daga nan sai kaga bala'i ya hau kan matashi kun ga ashe kenan tafarkin Yahudu da Nasara da muke roƙon Allah ya tsare mu mu sauka kan mu sauka daga tafarki madaidaici ya tsare mu da tafarkin Yahudu da Nasara a aqidan mu da ibadan mu da mu'amalan mu da akhlaq mu wato wannan muhimmin al'amari ne dangane ga abin da ya shafi tarbiyyar matasa da kuma tarbiyyar al'umma baki ɗaya. Wala dalin ita ba ɓatattu ba, wato ɓatattu su ne wanda suka ɓace a cikin aiki, suka ɓace a cikin ilimi, suka waɗanda suka ɓace a cikin ilimi, wato suka ɓace a cikin aiki suna da ilimi ba sa aiki, wannan suna aiki ba ilimi, kaga fushi da ɓata ya haɗu. Dama kuma fushi ana fushi da mutumin da ya sani ya take. wanda ko bai sani ba dama batacce ne gaba ɗaya kenan duka musifa tana cikin gadabu da dalal shi yasa zaka ga a cikin alqur'ani da yawa Allah in ya faɗi waɗanda suka ɓata masa sai ce wa ba'u bi ghadabin min Allah wa ba'u bi ghadabin ala ghadabin man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi al-ghadab fushi Allah ya fushi da su Allah baya son su da haka ba zai nuna musu hanyar da tafi dacewa su bi domin su tsira ba don haka a takaice wannan wato aya ta bayyana mana tafarki guda uku tafarkin annabi da sauran annabawa da sahabbai da sauran mutanen kirki a aqidarsu da ibadarsu da mu'amalarsu da halayensu Allah ya dora mu akan wannan tafarkin tafarki na yahudawa wanda aka sani aka take walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamina Allah ya ba su karatu amma ya alamuna zahiran min hayati dunya wa hum an akhirati hum ghafilun sun san duniya amma ba ruwan su da lahira dalin kuma batattu waɗanda ba su san ma abin da suke yi ba a cikin addini face shirme da shirbici da shiririta da sauransu da haka Allah ya tsare mu daga waɗannan tafarkai guda biyu ya ɗora mu akan wancan tafarki na farko shine tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Tambayoyi, ni ne nake buƙatar aure sosai, sai na buƙaci iyaye na su min aure, waye ce sai sun maka aure, sai suka ƙi, sai na gagara daurewa na faɗa zina, subhanallahi, daga baya na tuba, to me hukuncin iyaye na da ni a wurin Allah? Mace ce? ni ce ni ne ya ce mace shi ne ni ce ni ne ok ashe to mace ce kenan ni ce nake buƙatar aure sosai sai na buƙaci iyaye na su su mun aure sai suka ƙi sai na gagara daurewa na faɗa zina daga baya na tuba to meye hukuncin iyaye na da ni a wurin Allah to abin da ya kamata iyayenki su yi miki aure idan kin isa aure kin samu mijin da ya dace kuma daga cikin dalilin da ya sa iyaye suke kasa yi ma 'ya'yansa aure al'adu yanzu akwai wanda ya ce min sau goma yana sa wa 'yarsa rana ana ɗagawa har shi wanda yake neman auren ya ce a damar da kayansa kun sa abin da ya sa ake ɗagawar saboda a al'adarmu an ɗora wa uba shi zai maka gadon da za ka kwanta da 'yarsa shi zai maka katifa da fulan da za ku sa ku da kai shi zai maka zanin gado shi zai kama buta da cokali mai tsinke da cokali mai yatsu da ludayin da za ka sha fura da moɗar da za ka sha ruwa da rushen da za a girka ma ruwa da kwandon da za a sa sabulu da sabulun da sosan duk uban yarinya aka ɗorawa to wannan yasa aƙalla fa mutum zai aure da 'yansa yanzu yana buƙatar aƙalla yana buƙatar dubu ɗari biyar zuwa sama aƙalla fa kenan to yanzu a halin da ake ciki mutum yana da ‘ya'ya hudu sun isa aure watakila a gidan haya yake sana'ar jarinsa bai fi dubu ishirin ba ka gaya mun yadda zai samo dubu ɗari biyar yawa ‘yarsa aure wasu ma bashi suke ɗauka fa bashi yake ɗauka uban yana biya kaɗan kaɗan wani sai ya shekara biyar bai gama biyan bashin auren ‘yarsa ta farko ba in ka shigo ka ce kana son ta biyu fa sai kaga ana ta maka hanya-hanya ba komai bane waɗannan al'adu ne to muna ƙoƙarin juya tunanin al'umma ya zama kai miji kai ya kamata kai waɗannan abubuwan to shi ma akwai matsala domin a ƙasashen da miji ne yake kayan ɗaki kamar ƙasar saudiya da sauransu da sudan da iransu akwai wanda ya ce min akwai auren da ya ga an shekara uku amarya bata tare ba an ɗaura saboda mijin bai haɗa kayan walima ba bai haɗa kayan shuƙa mafurusha fahira da zai yi wa matar ba to kaga me ya kamata mu sassauta kayayyakin abinda Allah ya haure wa mutum kawai ya bayar a ɗaura musu aure in ya so ma ya zama dole za a yi kayan a yi daga baya tunda kayan nan ba Allah ne ya ce sai an yi su ba ba annabi ne ya ce sai an yi su ba ba wani malami ne ya tilasta sai an yi su ba in ma Allah ya ce a yi annabi ya ce a yi malamai sun ce a yi sun ce fa manuturra in mutum yana da abinci ma za ka mutu aka ce ka ci mushe in za ka mutu fa manu tsurra gaira bagin wala adin fala isma alaihi kuma an ce babu ruwa a yi taimama su da aka tunda babu kayan a yi wani abu mana a daki ƙasa a tare haka tunda babu ruwa a yi taimama a tare to su mutanenmu in ba ruwa ba sa taimama za da ka a yi auren taimama a kawo abin da ya sawwaka a tare to wannan yana cin abin da yake sa iyaye su kasa aurar da 'ya'yansu saboda waɗannan hidindimu wanda al'ada ce kawai ta kawo. Da haka kenan a nan ba za mu ɗora iyayenki laifi ba tunda mu san dalili ba, mu san dalilin da yasa suka kasa auren da ke ba. Ke ko ba za mu ɗora miki mu ce me yasa kika kasa haƙuri har kika je kika yi zina ba laifi ne babba. Ko iyayenki bisa auren da ke ba ai akwai hanyoyi da dama da za ki ci gaba da tsare mutuncinki har Allah ya fito miki da miji. so da haka kin yi zina kin aikata laifi sai ki nadama ki istighfari ki tuba ki alƙawarin ba za ki sake kwa ko muna fata Allah ya kawo miki mafita kyakkyawa wanda yake da mata uku sun yi rabon kwana a tsakanin su kwana biyu sai yayi tafiya bayan yayi kwana ɗaya a wajen ɗaya to idan ya dawo yaya zai yi sai ya sauka inda ya kwana ɗaya cike kwana ɗaya in kai tafiya kwanan gida tsayawa yake in ka dawo sai ka ɗora daga inda ka tsaya haka ya kamata shine ba za a dinga cutar wata ba domin tafiya ta faɗo maka a lokacin wata ise tafiya ta ta faɗowa a lokacin kwanan wata ya ta faɗowa a lokacin kwanan wata sai ta ɗauka da gangan ake shiryawa amma da ka bar gida to kwana ya tsaya in ka dawo sai ka ɗora daga inda ka tsaya idan ka gama kwana biyu a nan in ka zo sai ka ɗora tsaya ka ƙara saka cika wannan shi zai adalci da zama kowace mace tana samun cikakkun kwananta in baka nan baka tsallake kwanukan wasu dan wani akwai wani baya son kwana a ɗakin wata sai ya dinga shirya tafiya a lokacinta dan kwanakinta su wuce kaga mugu kenan wata kuma sai koda ya yi tafiya sai lokacinta saboda yana so ya samu lokacinta suka ji mace yana ai komai dare a gida zan kwana saboda ya lissafa ya ga inda zai fada wata kuma sai ya ce ko in akwai wani guri in kwana saboda hanya ba kyau ba ku hanya ce ba kyau ba su- ya ga kwanakin za su fada inda baya so ne saboda haka ba daidai ba ne amma in aka ɗauki lissafi a matsayin da mai gida ya ci da lissafi ya tsaya duk kwanakin da zai shafi ɗakin kowa ba in ya dawo ya ɗora daga inda tsaya ya ci gaba wannan shi ne zai sa kowace ta ringa samun cikakkun kwanakinta ba tare da ana toye wata ba malam ya halatta mijina idan zai ƙara aure amma ya ƙi ya ƙi ya ƙi yadda a yi gwaji a lalle a yi gwaji tab a yi gwaji ai mu so muke ma gwaji ya zama doka da sa da mutum zai ƙara aure budurwa ko bazawara zai aura lalle a je a yi gwaji kuma a yi gwajin abubuwa da dama akwai irin su hepatitis B din nan akwai irin su sickle cell din nan akwai irin su HIV din nan da makamantansu duk a yi- a tantance duk wata cuta su ciwon sanyi din nan da makamantansu wanda aka san ana ɗauka wasu a gurin har goma suke yi test test test har goma ake yi a tabbatar da cewa babu wani ciwo wanda ake ɗauka daga namiji zuwa mace ko daga mace zuwa namiji wanda ba a gwada an tabbatar da cewa ba shi da ita ko ba ta da shi ba in akwai shi akwai wanda sai an yi maganin kafin a ɗaura aure ba matsala bane za a iya warkar da shi kamar irin su hepatitis B ana iya ba da magunguna da sauransu a warke kuma a ci gaba da auren in ba a san shi bane matsala